بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم lahadi 22 ga watan jimadar ula shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan 1 shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya za mu tashi a babun faɗin allah ta'ala لا يسألون الناس إلهافا لا يسألون الناس إلهافا أشكين سورة البقرة نعم هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يسألون الناس إلهافا يقال ألهف علي وألهف علي وأخفاني بالمسألة فيمسك يجهده قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريف بن شريف بن أبي أبي نبيل أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي أمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إن المسكين الذي يتأقف يتأقف واقرأوا إن شئتم لا اقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسأل الناس إلحافا باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون قال حدثنا قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص بن حفص بن بن بن إياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آية لما نزلت آية من آية سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرم التجارة في الخمر
نعم
باب يمحق الله الربا يذهبكم قال حدث قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الاعمش اسمعت ابا سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه انها قالت لما انزلت آية آية الاواخر من سورة البقر خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
نعم.
باب فقر فاذروا بحرب من الله ورسوله فاعلموا قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن مسروق عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت آية لما أنزلت آية من أواخر سورة البقر قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
wannan babin farko da za mu karanta shine Allah maɗaukin sarki yana bayani cewa la yas'alunan nasa ilhafa yana bayanin sifar wasu mutane na kirki ba sa roƙon mutane roƙo irin na naci roƙo irin na takurawa roƙo irin na matsantawa aibu ne roƙo aibu ne abin zargi ne roƙo kamar yadda za mu zo mai bayani insha Allah malam ya ce yuqalu alhafa alayya a larabci yana so ya fasara mana ilhafan din idan aka ce alhafa alayya alhafa alayya mana ana nufin alaha alayya ya matsanta mun so la yas'aluna nasa ilhafa ba su roƙon mutane suna matsanta wa mutane wajen roƙon wani ya takura maka yana roƙonka ka bashi ka bashi akan ce ahfani bil mas'alati duk ɗaya ne alhafa alayya alaha alayya ahfani bil mas'ala kalma ɗaya ce da ake ta maimaita ma cewa matsantawa ko takurawa wajen roƙo shi yasa ya ce fayuhfikum a cikin suratu muhammad yana nufin yushidukum yushidukum mutum ya takura maka wajen yawan tambayanka to waɗannan bayan allah na ƙwarai لا يسألون الناس إلحافا لا يلحفون إلحافا كنا لا يسألون لأجل الإلحاف باسا رؤو دن سمت أن تاكو ستاكرا كوكتي لا يسألون ملحفين هو ملحفين باسا مبالغة وچبونا دي إلي wajen tambayan abu duk ana ta maimaita mana wato don a aibanta mana wannan aka ce ba za ka ga mutum salihin mutum na kwarai ba yana takurawa wajen yin roƙo baya yi ba za ka gani ba inda salihi ne to allah yakan ba shi kamewa wani ya ce ya ga wani mutum yana yawan roƙo sai aka ce to laisu bi salih ba salihin mutum ba ne la takadu tara rajulan salihan yulhifu fi su'al ba za ka ga mutum salihi yana yana wannan aiki na roƙo ba duk wanda ka ga yana roƙo to ka rubuta ka ajiye malamai sun ce ba salihi ba ne don ba aikin salihan bayi ba ne Allah ya sauke aya ba tana nuna haramun ne ka roƙi wani ya baka wani abu ba akwai yanayi da zai zo dole ka roƙi wani ya baka wani abu amma wanda zai mai da shi sana'a roƙo bara shi yake nufi yanzu ka duba mutanen da gaba ɗaya rayuwarsu akan roƙo ta gino da bambaɗanci har mun mai da abin ya zama al'ada an zo ɗaurin aure ne in ɗaurin aure ya kai ya kai to sai an samu maroƙa wannan sana'ar ta roƙo ɗin musiba ce ka bi mutum kana masa bambaɗanci kana ziga shi kana faɗan ƙarya a kansa don ya baka wani abu ka je ka ci wani sai wanke rigarsa aikinsa kenan har ma ce ake ai gidan maroƙa ne suwa ne هذا عيب هذا عيب wannan aibu ne salaf suna cewa ka yi iyayen da za ka yi allah karfa mana asiri ka yi iyayen da za ka yi ka rayu ba sai ka roƙi wani abu ba suka ce annabi ya musu tarbiyyar da idan mutum yana kan dabba tsumagiyarsa ta faɗo ƙasa to yana jin nauyin ya ce wa uwansa mai komin don Allah tsumagiyan nan ya jin nauyi wanda Allah ya faɗa cikin hadisi ɗayan ku bai zai gushe ba yana roƙo yana bara yana tambayan mutane wani abu face ranar tashin kiyama zai tashi a shanye zai tashi kamar skeleton kamar kwarangwal a bushe a ƙeƙashe fuskarsa babu komai sai ƙashi sai a ce wannan fa sai a ce ai gaba ɗaya mutuncin fuskar tasa ya zubar da ita a duniya saboda roƙon da yake yau akwai wanda ɗabi'arsu ne duk wani taro idan za a yi suna roƙon mutane wanda ɗabi'arsu ne a masallaci suna roƙon mutane yanzu abin da ake yanzu a garin nan sai ka ga mutum da mutuncinsa da mota fa sai zo gidan mai sai ya yi fakin inda ake shan mota mai da ya ga alhaji mai dan mota mai haske sai ya zo alhaji ina gajiya ya kokari ya kasuwa ya himma alasa albarka don allah ku za a dan ce mu kamun wallahi ka san yanayin yau ba sai an yi magana ba wallahi ga mota ta nan wallahi ba da abin da zan zuba mai ce mu kamun don allah sai alhaji ya ce ku zuba mai na dubu biyu ku zuba mai na kaza akwai masu mashina ma aikin su kenan mutum sai ya zo daidai inda kake da mashin ɗinsa mai kyau da rigarsa mai kyau sai ya gaishe ka na gaji a kokari wallahi ka ga dai yanayin rayuwa da ake ciki don Allah ko za a taimaka mu ko na ɗari biyar ko na dubu ɗaya a zuba mun mai kasuwa zan tafi wallahi mai ya ƙare bayan da zai ko kana kan hanya sai mutum ya tsaye da kai ce ga motar sanin roƙo ya zama subhanallah ya zama ya zama jiki ba su damu ba ka iya buɗe bakinka ka kaskantar da kanka kana ce wani ya maka wani abin da bai kai ya kawo ba
kana gida kana wani sha'anin ka na farlar ka yi sai amma sallama ƙwarai kana gida da an ga motar ka kayi fakin sai ya ce alaji yana nan sai a maka sallama ina gajiya ya kokari kwana biyu alaji sai nuna kamar ya san ka kwana biyu ya kokari an daɗe ba haɗu ba ya himma kuma wallahi zai zo da riga mai kyau da ba za ka iya cewa ko wani miskini ba ne ba wannan wani sabon sistem ne na roƙo don allah wallahi haka muka kwana ban ci komai ba jiya da iyalai ne wallahi ga kuma gari ya waye ba abin da za a ba su allah ce muka mana alaji cikin abin da allah ya ce muke ku ko wani ya ɗauko takardar abin nan ko wani abu takardar ko mutum abin nan nan wani ya zo ya je ɗauko takarda wai wai ya riƙe yarinya ta samu admission a biya masa kudin admission rigarsa ta fita wa kyau wallahi a lokacin da ya tambaye ni wallahi rigarsa ta fita wa kyau ga agogo mai tsada a hannunsa da waya amma da yake gidaje ne bai gane ba ya zo da takarda cewa da Allah ce maka musu wallahi wai yana so nuna mu ya aiki alheri wai marini ya ce ya rike yarinya budurwa na ce ai dole ne sai ta yi jami'ar baka da kuɗi kai mata aure mana a taimaka masa na ce kaga ka yi wa kanka ka taimaki kanka ka yi gaskiya a kan kalla na ce kaga wannan yawo da kake kana bi kana neman mata kuɗi in kaddara ka samu shekara ta baɗi ina za ka samu haka za ka yi ta yi na ce allah bai ɗora maka ka je ka yi ta bara kana roƙo akan abin da ba larura ba ce yanzu haka mahaifiyarka ba ta je jami'a ba ta haife ka kuma lafiya lauga ka nan to hanyoyi da yawa mutane suke bi ku fahimce ni fa ba cewa ne kar a taimaka ba za mu zo kuma babin taimako shi ma mu ce yi a taimaka a taimaka amma kada mutum ya mayar da wannan abin neman taimakon sana'a ka tsaye da wani abin nan mutum ya tashi a masallaci wai matarsa ta haihu bai da ragon yanka yawa ce ma ragon yankan dole ne ai ba dole ba ne wallahi ba larura ba ne sai ka nemi a taimaka maka maka karo karo ragon yanka mustahabbi ne fa wata tara matarka tana da ciki baka shirya ba wata tara baka shirya ba saboda me mutane sun mayar da a tashi a nemi taimako ko a je a nemi tallafi ko agaji a wannan ba wani abu bane ba wasu haka suke ginuwa su gina kansu su gina 'ya'yansu su gina iyalansu ka miƙa hannu a baka kuma abun baya da albarka ku ji da kyau wala duk kudin roƙo wala bai da albarka za su baka za ka cinye gobe ma ka daɗa tafiya su baka cinye jibi ma ka daɗa tafiya abinda ake so mutum ya zama mai dogaro da kansa na gaya muku larura takan iya gindayawa ka nemo ne ya taimaka ma akwai abin da ba yadda za a yi sai an nemi taimako a masallaci ma ana neman taimako ina fatan kuna fahimta amma ina magana ne akan waɗanda za su mai da abin jininsu ne jininsu ne jiyan nan da daddare wani ba Allah yake gaya mai ce riga ce ya saka wani ya bi shi ya ce don Allah ya bashi ita ya ce wallahi haka na cire ta na bashi malam riga wai ya ga ta yi masa kyauci wai da Allah ya bashi ita ya ce haka na cire na ɗauka na bashi dan uwa ya yi ƙoƙari ni ma wani ya taɓa abin nan wallahi na saka yan riga ta riga ce ma ba mata kirki ba irin jallabiyan nan ce ta saudiya abin nan ya ce min wannan rigar in ka cire ta ka aiko min ita da allah wallahi kai gaya min wallahi kai gaya min in ka kwabe ta ka aiko min ita na ceto da na cire din na aika masa ita to ya zan yi aini kawai ma bakin ciki ya hana numa mai da masa martani na ce to kawai shi ke har yanzu ina kallon mutum ya ma mutu Allah ya mai rahama wallahi tallahi nake ga Allah ya mai rahama kuma da haka muke koya ƴaƴanmu kaga ta irin barka da sallah da ake wa yara wanka a ce ku je barka da sallah ku koya musu ku je ku gaida wani da wani amma ku daina koya musu je roƙo yaro karami a gida sai ga yana mika hannu ba ni ba ni ba ni ka rinka buge hannun dan kana gina shi ne akan wata tarbiyya in ya tashi ba ni ba ni nan duk abin da ya gani sai ya roƙa har ku gina yaron ku akan haka shi yasa masu tarbiyyan zaka ga in an ba da yaronsu wani abu a wani guri za ga sai sun kalli uban ko sai sun kalli a karba ko kai a karba saboda yana tsoro ya san an ja masa kunne wani wallahi yana jin tsoro sai uban ya bashi dama ko uwar ta bashi dama ya karbo wani abu ma da kyauta saboda ya gina shi akan kai yayi roƙo wani kuma ba aljihu zai sa wani dan wana gaya muku a karatu irin yawon sallan da aka yaje gidan abokinsa gaishe shi ya dubu ɗaya ce ko dubu biyu ne aljihunsa ita kaɗai yake da ita sun je suna gaisa da aboki kawai ƴaƴan abokin nasu suka zo wani yaro yana zuwa ya gano kuɗin kai sai sa hannu sai ya ɗauke su na samu yawan sallah na samu yawan sallah ana dariya kuma uban saboda mara mutunci ne yana kallon yaron bai mai magana ba rashin mutunci na inna na bawan Allah ne yace wallahi malam kamar in bi yaron nan kwato kuɗin nan wallahi amma haushin ubansa yana kallo yace dawo mai da kuɗin sa bai faɗa ba haka yaron ne ya zare kuɗin nan yana wasa ya ce har muka gama magana ina daukan zai dauke mu kudi na da mushi ya ce haka mul kudin nan suka mula to ai ba zai iya ba shi wa irin karamci din nan tunda kai yanzu kana gani danka ne ya zo ya sa hannu sa hannu aljihu ba wani ai aibu ne yayi ya sa hannu aljihun sai ya dauki kudin wani kana kallo kuma kuna hira da shi yace ina nan ina kallon suna jira ko zai ce yaron haka yaron ne ya sulale ya tafi yace kuma wallahi ita kaɗai nake da ita ce fa ne wallahi zan da ita a bana kaga wannan ziyara ai da ya kwamace da bai zo ba wallahi nake ga mu so kada mu yi roƙo kada mu gina akan roƙo sai dai in larura eh kun ga cikin tarbiyyar da annabi ya mana mutuwa fa ana bin sa bashin abinci kwano talatin dubu duk sahaban da suke kewaye da shi abinci kwano nawa talatin a gaban sahabbai fa aka zo aka sha kula annabi aka murɗe wani hoban ya hude fa annabi yana cikin karantar da mutane ya zo ya ce a bani kuɗi na annabi ya kalle shi ya ce ba mun yi alkawari da kai sai lokaci kaza zan baka ba lokacin kuma bai zo ba ya ce kawai na fasa gabani kudina sabai suka tashi za su bubbuge shi ce a da uhu fa inna li sahibil haqqi maqal ku kyale shi duk wanda yake da haƙƙi akan kai yana da bakin yayi magana ya fita ya je bubbugo ya ina zai samu a biya shi bashi rance ya ce amma za akwai mutanen da wallahi ba sa komai sai dai mutum ya wanke rigarsa a Abuja ya je makale a gidan wani dan uwansa kullum sai ya wanke riga sai yana bin ofisoshin manyan mutane a Abuja ya yi bara ya dawo gida aikin kenan za ka ganshi a can yau ka ganshi a can kun roƙo shi roƙonsa mai rijista ne a Abuja yake Allah su waƙe mana ya Allah ka mu da kaskanci annabin rahama yana faɗa kamar da abu huraira ya rawaito ya ce laysal miskinu alladhi taruddu at-tamratu wat-tamratani ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف الله أكبر واقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا حديث شريك ابن أبي نمر دق عطاء بن يسار da abdurrahman ibn abi amrata al-ansari ya ce abu huraira ya faɗa manzo Allah yana cewa ba shi ne miskini cikakke ba laisal miskinu ai alkamilu fil maskana cikakken miskini wanda yake cikin talauci ba wanda in ka bashi dibino ɗaya dibino biyu ya ishe shi ba wala tamratu wala tamratani ko kuma al-luqmatu wala luqmatani ko loma ɗaya ko loma biyu at-tamratu dibino tamratani baya biyu al-luqma loma ɗaya luqmatani loma biyu lokacin da yake zagayawa wajen mutane wanda ka ɗauki dibino ɗaya ka bashi tafiyarsa ko ka bashi loma ɗaya ya tafiyarsa me yasa in dai har dibino ɗaya ya ishe shi ko biyu ya ishe shi kenan yana da damar ya je nemo abin da zai ci suka ce li'annahu qadirun ala tahsili quwwati alqutihi kai kuma wa qad ya'tihi az-ziyadatu fatazul hajatu dan kadan zai iya biya mai bukatarsa sunan miskinancin yana iya kaucewa da dibino daya ko dibino biyu innamal miskinu kaga cikakken miskini alladhi yata'affafu wanda yake kamewa anil mas'alati baya zuwa ya tambayi wani yahsibuhu aljahilu ganiyan jahili wanda bai san ina ce jahili ana nan wanda bai san halin da yake ciki ba zai ɗauka yana mawadaci ne ma'ana miskini na ƙwarai da aka ce ku taimake shi shine wanda yana cikin miskinancin yana kamewa babu ɗin amma yana kamewa wanda bai san yanayin da yake cewa in ya in gan shi sai ɗauka mawadaci ne saboda kamewarsa kuma ba zai yi wani abin da zai zubar da mutuncinsa ko kimarsa ba shine ce ku karanta in kun so faɗin Allah la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane roƙo na me na naci yau su je gobe su je a'a yana ƙoƙarin kamewa malami ne cikin malaman magabata Sufyan ibn Sa'id ibn Sauri aka ce wallahi wata ran aka yana ta balle rumfar ɗakinsa fallo na ɗaki yana cire itacen rufin ɗakinsa ba ya aka yi ya ce mun wayi gari ba mu da abin da za mu ci a gida da ya je ya roƙa da ya je ya miƙe a matsayinsa na babban malami ya ce a bashi a bashi ya kwammace wanda ya cire itacen rufin ɗakinsa ya kai kasuwa ya sayar ya ci abincin Allah ya bashi yadda zai rufe ɗakin so shi miskini na ƙwarai da aka ce a taimake shi shine wanda sai a duba yanayinsa sai a taimaka masa wani ya zo ba wani taimako ko yana zai ba da taimako sai yake tambayan sai kana wani kana da bukata ne sai ce wani yanzu za ka bani taimakon sai ka ce ina da bukata da ganin riga ta baka san na bukata ba ka je ka ga gidana ka je ka ga dangar gidana ka je ka kalli yarana sai ka tambaye ni ni mabukaci ne saboda ban zo na roƙe ka ba to ɗabi'ar wasu mutane kuma su ma ɗin a karan kalla masu halin in baka roƙe shi ba zai baka ba shine kuma yanzu abin da yake faruwa in baka buɗe baki ka nuna gajiyawar ka ba to ba za su baka ba to su ma ɗin masu halin suna taimakawa wajen wato promoting roƙo ɗin yanzu akwai wanda zaka gan shi kana kallon sa wallahi al'azimu malam ka san me ka san me ka san yana cikin bukata nan ban sani ba nan kwanaki wani bawan Allah ya mutu a nan ma'abucin sallah ne a nan masallacin bayan da zai yana cikin bukata haka zai zo yi ni a masallacin nan ta karatun ƙur'ani a ta salloli da shi amma abincin rana bai ci ba idan yunwa ta murɗa shi sai je wajen mai dibino a nan a wajen nan mai sai da dibino sai ce ya ba shi rancen dibinon hamsin ko na talatin sai zo ya ci dibi ne kwakwari in ya gama ci sai sha ruwan famfo ba mu gane wannan ba sai da ya mutu haka ne malam kai ka san shi ko makocinsa ne kaga wannan la yasalun la yasal hafa ya taba zuwa ya roƙe ka ya taba zuwa ya roƙe ka sai dai a wasa da dariya bai zai roƙa ba Kawai ce bai gano masallaci ba ina yake.
ko ya ce bai gan shi a masallaci ba ina yaji bayan Allah ke so Allah maɗaukin sarki cikin hikimarsa ya raba mu kashi biyu akwai mai hali akwai mai rauni to masu halin su rinka kula da masu rauni kuma shi taimako da kake gani tallafi ɗin nan da ke gani agalabin mutane suna bukatarsa wanda ba sa bukatar su ne suka fi kaɗan wani yana cewa wai shi bai san wa zai taimaka ba ƙarya kake yi a ƙarya kake yi ba ka da niyan taimakon a titi in ka ga wani mutum ka samu bukaci ne aka ga ka taimake shi a titi eh ya koma lungunsu unguwarsu inda ya taso Allah ya mana afuwarsa wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala na'am wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mutum mai daraja a cikin mutane na'am irin mai ce
ƙwarai kuwa irin mai mai ciyarwa mai taimaka eh wallahi sahi na yadda ƙwarai mana abinda dan uwa ke cewa shine ku duba lamari na ubangiji cikin mutanen da suka fi kowa daraja a cikin al'umma ba ya wanda yake taimakon mutane ko ya taimaka ko ya ciyar da mutane wallahi al'azim ina gaya maka ko malamin addini ba lallai fi shi daraja ba a cikin al'umma wani sallar ka da azumin kan dare da wani duk kwarai wanda iya kuma abin mamaki wannan taimakon da yake yi din yanzu yanzu zai sama masa rahamar Allah ka lura akwai wani abu na salaha kai tsakaninka da Allah kana azumin nafila kana sallah kana karatun qur'ani kana ibada kana waya wannan tsakaninka ne da Allah
ya kai da yawa ya kai ya tsayawa akwai kuma abin da yake na tsakaninka da Allah kuma tsakaninka da mutane wannan to ya fi ba yanzu in ka taimaki wani ka yi don Allah sannan kuma ka faranta wa wani amma yanzu yawan sallanka yawan azuminka yawan karatun ƙur'aninka yawan tahajjudinka yawan ibada wannan ka faranta wa kanka ne sai tsakaninka da Allah amma in abu ne na taimako ka cire ka ba wani to ka samu lada a wajen Allah sannan kuma ka faranta wa wani ka tsaya akan buƙatar wani shi ne suhuwar ta kulhu al'umma kuma annabi yana cewa duk wanda ya tsaya akan bukatar wani shi ma Allah zai tsaya masa akan bukatarsa na sha gaya muku a karatu ina maimaita muku yanzu ko ƴaƴanka ne malam in zaka dawo daga kasuwa kana siyo alawa kana babba su wallahi sai ka fi daraja a idan su ko ƴaƴanka ne zaka ga wani abun kwaɗayi ka siya ka kai musu wallahi sai ka fi nauyi a idan su ba yanda za su yi ne in baka ba su kai ubansu ne ba yanda za su yi da kai amma kallon kallo ake yi amma in kana yi musu sai sun fi shiga jikinka sai sun fi jin cewa kana taimakonsu wannan ɗanka da ya zama dole ibika to ballantana mutane waɗanda suke na waje waɗanda suke samun matsayi a cikin al'umma su ne masu ba su tallafi da agaji Allah ya ba mu ikon taimaka wa mutane wanda ya jefa ya tsaya maka wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yanzu kuma za mu shiga maganar saye da sayarwa magana akan kasuwanci Allah ya ce ya halatta yin kasuwa kasuwa akwai alheri babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwa ya je ya yi kasuwanci ya siya ya sayar albayya wa shira to Allah ya ce halal ne ka kasa kaya ka jira Allah ya dora maka abin da za ka samu na riba ka sai wani abu ka je ka kasa a sayar ka siyo ka kai musu ka dora wannan halal ne da shi Allah ya kaddara mana mu rayu ka zuba dubu hamsin ka samu dubu saba'in ko dubu ɗari ba a iyakance maka ba ka duba miliyan ashirin ka samu miliyan ɗari ko miliyan dubu iya fasahar ka iya ƙwarewar ka iya yadda kake juya abu babu laifi inda ta hanya ce ta halal wannan ayar Allah ya faɗe ta ne wato dangane da mai da martani akan masu cin riba suka ce wai innamal bai'u mislu riba wai ai kasuwa ma irin riba ce wai kasuwanci ai kamar riba ne sai Allah ya ce a'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kasuwanci ne Allah ya halatta riba kuma haramun ne saboda kawai su sun yi kiyasin ka ɗauki kuɗinka ka ba wani in zai dawo maka da bashi ya ɗora maka ka bashi dubu hamsin ya ɗora maka dubu biyar hamsin da biyar ita ma kasuwa ka sai kaya ka je ka kasa kayan dubu hamsin ka ci dubu hamsin da biyar wai ai da riba da kasuwanci duk abu ɗaya ne Allah ya ce to a'a shi kasuwar ka sai kaya ka kasa ka jira ka sayar a baka riba wannan halal ne bashi kuma da zaka bayar ka dora riba shi kuma haramun ne Allah ya haramta wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih yawwa duk wanda wa'azi ya zo masa ga ubangijinsa fantaha sai ya hanu da yana mu'amala da riba sai ya hanu to abin da ya gabata ya gabata kuma yana lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai riwaya da ta zo daga ibnu abi hatim cewa duk maciyin riba yub'asu yawmal qiyamati majnunan duk mai cin riba za a tashe shi ran tashi al'iyama mahaukaci yanda kaga mahaukaci a a rayuwa yau da gobe kaga mutum mahaukaci kace wannan ai mahaukaci ne to akwai mahaukata da za su tashi ran tashin kiyama su ne maciya riba a nan duniya yana da arziki yana da gidaje yana da motoci yana da kadarori yana da kaza yana da kaza yana cikin yalwa ku a idan kuna gani amma a kiyama zai tashi mahaukaci da kayan mahaukata a jikinsa haka kayan Allah kiyamu haka ibn abi hatim ya faɗa kuma wannan ribaɗin Allah tabaraka ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum eh qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ai mai cin riba zai tashi ne a kiyama yanda ka san wato wanda ya samu shafan aljan ko barbadiya shedan ya buge shi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas me yasa saboda sun halatta wa kansu cin riba ka je ka ba da bashi a ɗora maka ka ba da kaya bashi a ɗora maka kudin ruwa wannan haramun ne yau ko wannan ribar ta zama sana'a har matan aure suna yin ta mace a gida sai ta je wani yayanta ya ba ta jarin dubu ɗari biyu tana raba makota bashin dubu uku a dawo mata da dubu uku da ɗari biyu dubu uku da ɗari biyar ta ba da bashin dubu goma a dawo mata da kaza sana'a mata suka mai da shi da littafi da komai da lissafi ko ta siyo shinkafa ana sai da ita naira ɗari biyar biyar kwano ta bayar shi a bashi a dawo mata da naira ɗari bakwai bakwai haka ake ma'aikata akwai waɗanda sana'a su kenan a ma'aikata ko a ofis ko a kamfani mutum ya rinka zuwa yana ba wa mutane riba yana da kuɗi da albashinka ya yi ƙasa ba ka da kuɗi je karɓi dubu biyar idan wata ya zo ƙarshe ka bashi dubu biyar da ɗari bakwai ko dubu shida a haka yake sana'arsa a haka yake ci yake sha kullum yana cikin yalwa ko a idan ya ba da kuɗin gashi nan dai to Allah ya ce maciya riba sun ci haram a ba da mashin riba a ba da mota riba a ba da wane ne riba wannan shine haɗarin karban kuɗi na ruwa a irin bankunan conventional banks da ake da su bankuna waɗannan da ake da su na zamani suna ba da kuɗi da ruwa ba albarka wallah wani bawan Allah ƙaramin ma'aikaci ne yake gaya mu yace wallahi malam na taɓa karɓar miliyan biyu a banki wata larura ta kama ni malam Allah ya jarrabe ni na gagara biya sai da na ɗebi shekaru ya ce malam a lissafi sai da na biya su wajen naira miliyan biyar ya ce lokacin biyan sai ya zo Allah ya hana ni watan da zan biya Allah ya hana ni abin yana jinkiri yana karuwa da ka jinkirta kudin daɗanin kuwa suke yahudanci kenan kana jinkiri abin nan akwai wani wanda aka ce ko miliyan nawa ne ya karba ne miliyan nawa ya karba yana kasuwa ya je karba Allah ya cire albarka kasuwar ba ta yi kyau ba kuma kudin suka zauna shekaru na jin ko miliyan ko miliyan hamsin ne ko nawa ne da aka buga lissafi wallahi malam kudin da ya biya su ya biya su ya kai kusan miliyan ɗari biyu na ce wannan wani irin hankali zai ɗauka to har ya mutu ma dai kawai ba a biya kudin ba a takaice gidansu suka zo suka yi gwanjo kuma ba tausayi bankunan nan duk wanda ya ci kudinsu sai ya biya suna da kariya a gwamnati da dai ka ci kudin gidanka na miliyan kaza yanzu gidan miliyan 100 sai su yi gwanjansa miliyan 35 wallahi motarka ta miliyan 3 sai su yi gwanjanta 750 su karbe ta kuma a matsayin su suka siye ta ma'an sun gana ma su je su da kasa ta su ci riba ko su tura mai siyan daman bara su baka sai ka ba da collateral collateral shine wani abin da za ka bayar a riƙe kamar za ka karɓi kuɗi miliyan kaza sai ka ba da takardun gidanka dole sai ka bayar saboda kar ma ta yanke ka ƙi ka biya sai an ga kana da wani abin da za a iya riƙewa ko da baka biya ba to duk wanda ya karɓi kuɗin banki ba shi ku tambaye shi ya yake shan wahala wajen biyan su billahi al'ajimu sai ka ƙare rayuwarka a cikin baƙin ciki da bacin rai abun bai zai yiwu ba kuma ka zo ka yi din ba albarka gashi nan suna bayarwa ai mutum ya zai karɓi miliyan sai mutum ya karɓi miliyan ɗari biyar ba ba shi shi kaɗai ɗan bala'i komi aka sayar da shi da zuri'arsa da danginsa gaba ɗaya za a kasa su a kasuwa ba su kai miliyan ɗari biyar ɗin ba amma Allah ka zai ɗiba ya zo ya fara yin kasuwancin wacce tirela ta je ta faɗi ta nitse wannan ya je ya yi karo gaba da gaba an kama direban an ɗaure wacce motar ya je ya yi kaza ya je ya buɗe gidan mai ya je ya ƙone ya yi gobara ya je ya shiga wane ne ya tafi kaza ya siyo kaya kwastam sun kwace billahi lazim wala a cikin ƙananan shekaru sai kaga gaba ɗaya dukiyar ta lalace ga bakin ciki wani ya ce wallahi malam ba na bacci na ce ai ba za ka yi bacci ba yi ya ce ba na bacci da na tuno bala'in da yake gabana na tuno ƙananan yaran nan saboda ya auna ya gani duk kadarar da yake da ita za su su kwashe ta ba shi da ruwa kenan Allah ya kiyaye mu shi sa mutum ya haƙuri da iya abin da Allah ya wani kuma kasuwan nan da kake gani ka yi ƙoƙari ka zuba jarinka da kuɗin halal Allah to yanzu kuɗin halal ɗin ma da ake kasuwanci da su yaya ake riba ta ƙure galiban manyan 'yan kasuwanni su ne suke cin alherin abu amma ƙananan ƙananan ƙaramar riba ce yanzu mutum sai ga ya bude shago provision store ba a cike da kaya amma wallahi akwai abin da naira uku yake bi akwai abin da naira biyu yake bi mai babban riba naira biyar da yawa akwai abin da ake bin naira biyu wani ma bai kai ba mutum ya zuba kudin sa ya sayo dala yana yin kasuwa yana yin canji miliyan goma sha kaza miliyan kaza sai tashi da riba dubu goma wallahi mutum ya ce ya siyo trailer mai trailer guda ta man fetur ya ci ribar dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu hamsin ko dubu kaza ko dubu ɗari ma'aikata ma nawa zai biya su to wannan na halal ɗin ma kenan to yayin ka je ka ɗebo da dukiyar haram ka buɗe shago ka shekara biyu abinda shagon nan yake iya yi maka ka biya ma'aikacin kawai a baka ka samu ka biya salarin mai aikin kaifa ko naira baka samu ba abubuwan sun kure wannan na halal ma kenan sai an nemi albarka to ba wanta ballanta mutum ya je ɗebo na haram ga haɗari da ke tattare da rayuwa haɗarurruka wallahi ya je ya yi tirelan manja daga kudu tirela guda ya cika ta da manja kowace jirka ɗaya dubu goma sha ta zo ta kafsa hadari an yi gaba da gaba ko bacci ya kama direban ya yi hadari jarkokin duk sun fashe sun fada ruwa sun fada kogi asara wannan na halal kenan ballantana na haram Allah yana da hanyoyi da dama da zai maganin ka so kada wani ya yi jefa kansa cikin bala'i waɗannan bankunan da ake karɓan kuɗi wallahi ku guje su haɗari ne yahudanci ne a cike a cikinsu wallahi yahudanci ne ba su da tausayi ba su da sosai komis ƙalin zarratin ku kai kuɗin ku su juya kuɗin su ci riba in kun karɓi bashi kuma ta satse ku kuma kuna nan kuna layi a kansu hadisin masruq daga nana aisha ta ce yayin da Allah ya aiko ya saukar da wannan nazaratul ayatu min akhir suratul baqara min al-fir riba ayoyin na ƙarshe na suratul baqara akan riba manzo Allah ya karanta alan nasi ya karanta mutane thumma harrama tijarata fil khamri bayan ya musu magana akan riban kuma daga baya ce to jama'a kuma kasuwanci da ake yi na giya shi ma haramun ne bayan riba mutum kuma ya je ya bada kuɗinsa ana sayan giya ana sayarwa shi ma haramun ne bilmunasaba kai yanzu kun ga inda kun ga kafiran da suke sai da giyar nan ko kuna gani kuna ganin cewa su suna zuwa sai da giya su haye to akwai jarin musulmi da yawa a ciki akwai jarin musulmi da yawa musulmi ya zuba kudinsa miliyan kaza ya ba wa masu sai da giya shi fa ba zai zo ya kasa giyar a anguwarsu ba a kasuwarsu ba a'a amma yana da alaka da arna masu sai da giya shi zai ke ba su jari suna ba shi riba ko kuma yana da gidaje ya gina gidaje yana da shaguna ya ba da haya yan giya sun karba ana sai da giya wallahi ina gaya muku da yawa a garin nan akwai attajiran da suna da hannun jari a gidajen giyan da ake sai da giya a garin nan akwai suppliers wanda su kamfanin giyan ma suke suke supply abinda Allah ya haramta nan kai kana ganin sa yana walawala gashi abinda Allah ya haramta da shi yake cin abinci ba za ka ji su ba za su wannan ba sai sai hasara ta samu shine za a je masallaci a ce a ce maka da addu'a amma sun zuba kudin su akan me kaza an taba mun fatawa a wani gari shi kuma wani zuwa yake ba da jarinsa a je ana siyo jakuna daga arewa ana kaiwa kudu sai a yi roka guda jakuna kudin alaji ne akwai masu yin karnuka ya sa wannan kulolin nan masu kama karnukan nan ya raba musu kudi su kuma a kama karnuka sai ya yi tirela guda ta kare ya tura ta ajiya ka duba allah ya hana a cikarin shi kuma yana nan yana zaune yana ba da kudinsa ana mai business din karnuka kai akwai masu mushe ba mushe wannan duniyar in baka bi hankali ba za ka sha mamaki to shi ne Allah ya ce ya maƙullahu riba an ɗebe albarkar riba ka ci shi ne ya maƙu shi yasa malam ya fassara ya ce yuzhibuhu bil kulliyati min yadi sahibihi aw yuhadimu barakatahu duk kudin riba Allah ya ɗebe albarkar a ciki gaba ɗaya ya ɗebe albarka kwata-kwata bilkulliya duka haka shi ma na giyar haka na caca haka na kaza bala yan tafi ubihi bal yu'adhibuhu fi duniya kai bari ma dukiyar azaba za a yi ta yau mutum da ita a cikin duniya kuma a lahira akwai wata azaba ita dukiyar riba ka azabtu a nan duniya kuma ka azabtu a lahira da ita ya kawo hadisin aisha nam? nam eh eh wallahi sahih kwarai kuwa Allah ya sauke wato azabar duniya da Allah zai maka akan dukiyarka mu a ido muna ganin yana cikin wadata ya mallaki kaza ya tara kaza ya mallaki kaza a ido kai kana ganin sai na ci wannan amma azabar da yake fama da ita tashin hankalin da ke cikin zuciyarsa billahi azim ba za ka iya dauka ba a gigice yake bai da natsuwa in kai mu'amala da masu irin wannan abun ne za ka iya fahimta to shi yasa na gaya muku wani lokacin wallahi Allah ya barka yau kana da shi alhamdulillah gobe ba ka da shi kai haƙuri kai salatin annabi ka kwanta kai ka mai kyau shi ya fi maka akwai wanda wallahi zai tara abin wallahi baya iya bacci baya iya bacci matansu suna faɗa sai alhaji ba baya bacci ba ƙarfe uku na dare zaka je shi yana burin tu kamar bera ya buga ce ya taɓa ce baccin ya ƙi zuwa wani ya ce birgima yake ta yi duk gadonsa ba inda baya canja filo ya juya can ya ƙi zuwa ya juya can ya ƙi zuwa amma fa akwai arziki akwai dukiya kuma a hana ka aikin alheri da ita a jefa rayuwarka ta makale a kai ta yanzu na ina jin daɗin mai gadinsa ya fi shi samun bacci mai daɗi malam mai gadi kaga dai mai gadi bai kamata ya bacci ba to wallahi yangaɗin da mai gadi zai a kofar gida na minti talatin wallahi ya fi na alhaji yana nan kamar yaya
wasu na waje nan i eh masu gadi su sa gidan sauro su yi baccin su lafiya lau kai kuma kana can kana gadin mai gadi wala na gane manufarka wala mai gadi ya sa ne a kofar gida yana baccinsa kai kuma kana can kana gadin mai gadi eh duk abin da ya mot- motsa kana kallo
kuna ya lalace wani ya ce muzuru in ya bi ta- ta saman gidana sai na sai na ji shi wallahi Allah ne hikima amma kai ko miskini talaka ana idan da isha'i ma gengidi ya kama kama a masallaci kafin kai shafa ido mutum saboda Allah ba kwanci hankali baccin nan da kuke gani ba ni'ima ne wallahi alazim duk ran da ka neme shi ka rasa zaka gane kana da damuwa amma wani lafiya da za ka alhamdulillah nan da nan yana tsora kansa a filo zai tafi kawai saboda Allah ba ka kwanciyar hankali da nutsuwar da za ka yi baccin shi ma wata ni'ima ce wani sai ya makara wani ko ina tun biyu yana nan a zaune ƙuru-ƙuru yana zare ido wannan ina gaya muku wannan wallahi akwai mutumin da shi- ni da shi yake gaya mu wannan ya ce malam ai alhamdulillah ba abin da ya fi addini da bin Allah sauki ya ce wallahi malam na shekara kaza ya shirya wasu shekaru goma sha ya ce wallahi azimu malam haka nake kwana bana iya bacci in na ci sa'a na samu na awa daya na dan rintsa ya ce kuma shedan dab da asuba sai a kamun dan baccin in dole in hakura da zuwa asuba ya ce amma daga baya yanzu Allah ya ce muke ni na gane na samu sauƙin abu masallaci da zuwa gurin karatu ai wallahi so jama'a mu kiyaye nana aisha ta ce yayin da Allah ya saukar da wannan aya lamma unzilat ayatu al-awakhir min suratul baqara kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama ina yace fatalahunna annabi ya karanta fil masjidi fa harrama tijarata bil khamr ya haramta yin kasuwanci a cikin giya fa adanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah ya ce masu cin riba ku shirya yaki da fada da Allah la ilaha illallah fa'adanu ku shirya wannan amru ne min izini daga izin adina ya adanu ku shirya Allah zai yi fada da ku yanzu kai za ka iya fada da Allah ba za ka iya ba ya kawo hadisin masruf daga nana aisha ta ce yayin da Allah ya saukar da wannan ayoyi na ƙarshe na suratul baqara qara'a hunna fil masjidi wa harrama tijarata fil khamri yace haramu ne a yi kasuwanci a cikin giya a cikin giya kenan kun ga an haramta riba an haramta kasuwanci a cikin giya kamar yadda kuma aka haramta giya din abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tunda mun harshe Allah ya mana afuwarsa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Allah ko da tasiri cikin mutane na'am cikin mutanen ba kuma mutum ruwa ta kashi shi a kadarsa da zai karɓi wannan mun kai ta magana da shi a kan cewa ka ba ta saura ita ne fatawa ka ba shi fatawa kuɗi ta karɓi miliyan talatin da wani abu da gida wani ya sauri mun samu